الرحيم wanda Imam Nawawi ya tattara da ayoyin Alƙur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin nufin yin nasiha ga al'umma wanda idan yan uwa ba su manta ba mun so mu gabatar da babi na ɗari da goma kenan shine باب استيباب الاكل في ثلاثه اصابع كو واستيباب الاكل اصابع mun yi hadisai guda guda biyu a cikin shi ko hadisi ibn Abbas da Ka'ab bin Malik ko haka ne wanda a wannan babi Imam an-Nawawi ya mashi take da babu istibabul akl bi salati asabi wa istihbabil akl asabi wa karata masiha qabla al-aqiha zuwa dai karshe wanda mun karanta hadisi guda biyu a ciki kuma lokaci yayi sai zama cewa hadisin da ke gaban mu shine hadisin Jabir ko wa an Jabir radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama amara bil aql asabi was safha wa qala innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum al-baraka kan shi za mu tashi ko? An so daga jabir ɗan Abdullahi Allah ya ƙara mashi kusanci da yadda. Ya ce, Annan Rasulallah sallallahu Alaihi wasallama, hakika manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama, a mara bila aƙila a sadi wa safha. Manzon Allah ya yi umarni da lashe ‘yan yatsu idan an gama cin abinci. Bayan ka gama cin abinci, kuma ka ranka sa ɗan yatsunka a bakinka kana lashewa kana lashewa kana lashewa ya zama duk abincin da ka taba da hannunka to ka kuma lashe shi da baki ka hada shi da shi wasafha ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce mu da lashe kwanan abinci bayan an ci abinci kada a ba abinci gaja gaja a kwama kwanan a dinga lashewa a dinga tatsewa tatsewa kenan a ce ko a ranka sidewa ana lashewa yawa sidewa a rinka tsinde shi da hannu ana lashewa manzon Allah ya yi umarni da wannan kaga tunda umarnin manzon Allah ne duk lokacin da mutum ya aikata wannan zai samu kusanci ya bi annabi in mutum ya bi annabi Allah ya bi wannan kusancin kuma zai jawo mutum ya samu lada wajen cin abincin shi bayan nan annabi alaihi salatu wassalam ya ce innakum la tadruna fi fi ayyi ta'amikum al-baraka Allah ce domin ku ba ku sani ba wai a cikin abincin naku a ina albarka take tunda dai manzo Allah ya ce idan ana cin abinci Allah na zubo albarka a tsakiyar abincin to watakila duk abincin da ka ci baki ɗaya babu albarka ciki amma wannan da zaka sida kwanan kalashe to anan albarkar take da haka manzo Allah ya karantar da mu kenan mu yi kokari duk lokacin da muka ci abinci mu lashe kwano mu lashe hannunmu don mu samu albarkar da ke cikin abincin ya kamata ‘yan uwa su fahimci wai menene ma albarka ko ba wuce ma na cewa wai kaɗan mai yawa ai kaɗan mai albarka dafi mai yawa mara albarka yadda misalin albarka yi kalli tsakanin saniya da kari saniya a shekara sau nawa take haihuwa so ɗaya kuma yaya nawa take haihuwa ɗaya kare a shekara sau nawa ke haihuwa biyu san shi baki ai kare yana iya a shekara ya haihu sau uku kuma yana iya duk haihuwa ya fi ‘ya'ya goma sha saba amma da Allah tun da kake ka taɓa ganin garken kare wani ya tasa shi kaɗai amma saniyawa ga ta nan kurjin waccan ta haifi ɗaya a shekara waccan ta haifa da yake Allah ya masa albarka jiyan da ake kashe su jiyan da ake sace su jiyan amma suna nan da ka shiga inda suke ga su nan kurjin to albarka ke ko misali na biyu yanzu da Allah da ka tsinci buhun kuɗi da ka tsinci dunkulan zinari wanda ya kai girman hannu wanda ya kai su an kula ko buhun kuɗi da kuma zinari kamar dukkan hannu to ai wannan zinarin sai sai buhun kuɗi ɗari ko to albarka ne to da haka duk abin da za ka yi in ka kwatanta shi da abincin nan kana iya zuwa ka ci wajen loma goma sha a cikin abincinka amma ɗan yatsanka albarkar ta makale idan ka lashe ta kamar kan ɗan yatsa to sai albarkar ta tafi wancan loma ka baka ina fata an fahimta to shi yasa manzo Allah ke jawo hankalin mu yana son duk abin da za mu yi mu nemi albarka a cikin shi Allah ka ba mu albarka وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وقعت إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها وليمت ما كان بها من الأذى وليأكلها ولا يدعها لشيطانه haka nan dai an zo daga Jabir dan Abdullahi Allah ya kara mashi yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace idza waqa'at luqmatu ahadikum idan loman ɗayan ku ta fadi kana cikin cin abinci ka dauko zaka sa a baki sai ta kuce ta fadi manzon Allah yace fale a kusa to ya dauke ta kada ka batta wannan loman da ta fadi ka dauke ta wal yamid ma kana biha min al ya kakkade abin da yake na kazanta ne akan ta wannan kasa zalla ta fadi ka ɗauke ta kashashare kashashare iya wanda zai share sauran ka mu Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kuma ka share wali akul haya cinye ta wala ya taha li shaytan kada mutum ya barta ga shaytan domin wannan da ka bari shaytan zai zo ya ci abinci kaga in shaytan bai kwana da yunwa bai kwana koshi a gidan kai akwai matsala to ka ɗauki wannan loma ka cinye ta to shi yasa a irin nan ya kamata cewa mutane mu samu wata wayewa ta cin abinci duk lokacin da za a ci abinci to a tanaji wata shirfi'a ta musamman wannan wata leda ce wanda ake cin abinci a kanta duk in za a ci abinci a zo a shirfiɗa ta a ɗora abincin a kai kuma duk wanda zai ci abinci ya zama yana kusa da wannan ledar duk abincin da ka ɗauko daga can kaga in ya kuce daga bakinka bai kai ba zai faɗa kan leda kaga ba sai kayi wahalan ma kakkaɗewa madaman lafiyar talau haka za ga inda suka ci gaba ko a duniyance kamar yanzu turawa laraba za ga duk inda za a ci abinci ko hotel kaje za ka ci abinci to sai an kawo wata leda an shimfiɗa maka tukunna a ɗora abincin a kai don me kada abincin ya zuba ƙasa ya kamata duk mutum yana cin abinci ya zama ya tanaji kan wannan in ma baka riƙa wannan to kamar da cin abincinka a faranki ya zama abincin ka kaji a faranti duk lomar da ka ɗauko in ba ta kai baki ba za ta koma cikin faranti kaga dai an samu kauce ma an samu kauce ma waccan ƙazantar kenan ina fata an fahimta a wala yamsaha yadahu bil mindil manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma kada mutun ya ci abinci ya rinka share hannun shi da tawul ka ci abinci ka gama maimakon ka lashe sai kuma ka sa tawul ka share ka share ka share haka da kai haka manzo Allah yace hatta yalqaha hatta yalqa asabi'ahu har ya zama cewa mutum ba zai haka ba har sai ya lashi in yatsin shi idan ka lashi in yatsunka gwanne in zaka sa tawul din ko sai ka sa tawul din ka goge ka goge kuma ai in dai ka lashe ko ba ka sa ruwa ka wanke ba duka huta baki da fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi al-baraka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce domin mutum bai san a ina ne albarka take a cikin abincin shi ba shin a farko ne a tsakiya ne a ƙarshe ne guda ka lalle mutum yayi kokari ya rinka lashe wannan abincin ya lashe hannun shi ya lashe ya lashe in yayi wannan to zai zama cewa ya dace da sunnan manzon Allah kuma ya dace da albarka abinci Allah ka ba mu ikon yin haka وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه فإذا سقط اللقمة أحدكم فليأخذها وليمد ما كان بها من العذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان فإذا فرغ فليلأب أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة رواه مسلم wannan hadisin na gaba shi ma dai an rawaito daga sayyidina Jabir dan Abdullahi Allah ya kara mashi kusanci da yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna ash-shaytana yahduru ahdakum inda kulli shay'in in sha'ani mazala ce hakika shaytan shaytan da kuke gani yana halarto ma kowa daga cikin a cikin dukkan al'amarin shi abinci za ka ci wanka za ka yi alwala za ka yi sallah za ka yi bacci za ka yi kwanciya da iyalinka za ka yi wani abu za ka yi kome za ka yi tun da shaidan ya san in ka yi wannan abin jin Allah ne da Allah ne to shi kuma zai zo ya kasa ya tsare sai ya gaya za a yi za ka saba ma Allah a cikin abu saboda kiyayya inna shaytana lakum adun fattakhizuhu aduwa shi shedan bai da tashin hankali irin yaga ka cika da imani bai da bala'i da musiba irin yaga ka ji ka shiga aljanna to shi yasa kullum yanda ka san fafutukar ka nemi abinci ka ci da iyalanka ko to shi kuma shedan kullun ya za a yi fafutukar shi ya za a yi hana ka zaman lafiya wata rana ana faɗin wata hikaya amma za ka dinga jinta da bakunkuna daban-daban wasu suna cewa akan manzon Allah ne wasu suna cewa akan annabi Isa ne to kowanne ne dai wani bawan Allah ya shigo masallaci yana sallah shi kuma shedan ya zo bakin kofar masallaci sai shedan sai ya leko kaman zai sadado in ya dan sawo kafa ɗaya biyu sai ya koma sai wannan annabin ya gani shi iblisu kuma me aka me ya kawo ka masallaci ai nan ba wajen zuwan ka bane yace a'a zuwan zuwa na ne ya annabin Allah to me kawo ka nan kana wannan sanko yace wallahi mutumin can da ke sallah ne nake ta kokarin ya za in kada a in bata mai sallah amma kuma ga wani mai banci ta gehe masallaci ya hana ni yace a'a to ya za a mai ganawa da Allah bai ba ka tsoron wani mai yin bacci ya ce eh abin da ya sa ni ban san in yi aiki ya ɓaci in ji shi ɗan wai bai san yi aiki ya ɓaci ya ce a to ya maka san kai aiki ya ɓaci ya ce to wancan mai baccin babban malami kuma wannan malamin ya yi amanna da shi ya wannan mai sallah ya yi amanna da malamin shi duk abin da ya rikice mai na addini ya tambayi malamin to yanzu ina zuwa in rikita sallar ba rikita sallar ke da wuya ba matsalar ta rikice zai ta da malami mala ya gyara mu kaga na samu matsala shi ya hida mu na kaji za ke cewa normal alimi hayawan ba ta da siyan kaga agun sallah masallacin manzon Allah amma fa shedan wa zuwa yake wa da an da an ta in za a tada ikama sai ya guga da gudu lahu du'at yana irin abun nan na yara an ba san jin jin magana abokan su yana irin yeyeye din nan haka zai gudu sai ya daina jin kiran sallah da ya ji an gama kuma sai ya kwana shi to ai yana da kansu in an zo za a tada ikama kuma haka zai kiba da gudu ya ce Allahu akbar he dawo manzo Allah ya ce ina cikin sallah ina kallon yana yawo tsakanin ƙafafuwanku kamar yadda ka san ɗan akuya na ratsa tsakanin iyayen gidan shi taɓa can ya ji ɗan in ya ji ɗan taushi-taushi sai ya zo ya tare kan sai ya rikita ma sallah in ku an samu irin ya ayyuhan nasu ne yanzu da liman da mutane duk kowa gafilu da ne dama sai ya rushe ta liman ka liman da ya ce Allahu akbar sai ya tunano azumi wa ya kusa da za a yi sai tunano ya zo alhaji wani kaza yanzu da haka zai kai fatiha da haka zai kai sura ya dandan gora in aka ce assalamu alaikum yanzu akwai limamin da wallahi in zaka bashi miliya ka ce tsakaninka da Allah ka faɗa raka a farko wace sura kai a ta biyu wace sura kai wallahi akwai wanda bai iya cin su kai ba ka auna da kanka mana yanzu a tsare ka a ce kayi sallar la'asar wace sura da wace sura kai in ka faɗa ta yau ta gobe ba ta ce ba ta mutuwa haka shedan ke shiga cikin to manzo Allah ya ce shedan yana zuwa dan adam a cikin kowane abu nashi a komai annabi alaihi salatu wassalam ya ce idan shedan ya zo a cikin kowane abu na ɗan adam hatta ya hadurahu inda tsa'amihi maza Allah ce shedan na zuwa ma mutum ma a wajen cin abinci in zaka ci abinci sai shedan ya zo fa idza faqadal luqmatu ahadikum maza Allah ce to ina ba ku shawara idan loma abincin ɗayan ku ta fadi fale aqudha to ya dauke ta wal yimid ma kana biha min al'aba ya kakkada abin da ke jikinta na kazanta summa li akula sannan ya cinye abin shi wala ya ta ahali shaytan kada ka ban mashi dan ita kaga kenan ma an kakula ma bahuni kenan ashe masu cin abinci suna zuzubawa ashe yan taimakon shaytan ne shi bai dawa ba ka bashi ya ci kuma yazo ya dinga haddasa ma tsiya da yake lalle ne in ka ga loma ta faɗi kada ka batta ka kakkaɓe ta ka cinye abin ka ka ban mashi ka fa idza faraga ma'aiki yace idan ka gama cin abincin kuma in mutum ya gama falyal aq asabi'ahu to lalle ne ya lashi dan ya tsinshi ya lashi ya lashi fa innahu la yadri fi ayi ta'ami albaraka to in bai sani bai a cikin abincin shi ina ne Allah ya sa albarka bai sani ba ka kaga duk dai wannan tarbiyya ce da ake koya mana ya za a yi mai irin rayuwar manzon Allah duk saƙon Allah manzon Allah ya isar da shi to tunda annabi ya isar da sakon nan abin da ya rage mana bi in kana cin abinci kana zubarwa ka gyara cin abincinka in kana cin abinci kana bari a ƙasa kaman kaji sun ci ka gyara in baka lashe hannunka ka ranka lashewa shine sunnan manzon Allah in kai sabanin cin wannan abincin to shikenan ka ci abinci irin cin abincin ɗan bid'a ba za ka tashi cikin ahlus sunnah Allah ya kiyaye mu وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لئك أصابعه الثلاثة وقال إذا سقط اللقمة أحدكم فليمت عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان وانا حديث an an so shi daga sayyidina Anas dan Malik Allah ya kara mashi yadda kala sayyidina Anas yace كان رسول الله صلى الله عليه وسلم منظر الله صلى الله عليه وسلم يا كفنشي إذا أكل طعاما إذا منظر الله يشي أو أنا أبنشي لإك أصابعه الصلاة ومنظر الله ينا لاش أن يطنش قداء أخوان ديكي تشن أبنشي دس wanda shi ma nan nayi magana rana ita akan muhimmancin ya zama cewa mutum na cin abinci da ɗan yatsu wannan dogon da na tasbihi da babban ɗanya in dai abinci zai ciwu da shi to ka ci da shi shine koyi da sannan manzon Allah maza Allah to idan ya gama ci abinci yana lashe waɗannan ɗan yatsun nashi guda uku wa qala kun ma'aikin Allah ya ce idza saka dan luqmatu ahadikum idan loma ɗayan ku ta fadi falyamit an hal'aza to lalle ne ya gusan mata da kazanta ka ɗauko loma duk wata kazanta da ke cikin duka kakkaɓe ta wani ya akula kuma mutum ya cinye abin shi sauran da aka ce kai haka dai wala ya ta halin shaitan ba a san ka ban mashi ɗan ita duk yadda za a yi ka ci abin ka kakka ban mashi ɗan alayhi salatu wassalam ya ce wa amarana an naslutal qas'ata ko ma'aikin Allah ya umarce mu umarni na biyu mu rinka lashe kwano wa qala yace innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum albaraka domin ku ba ku sani ba a cikin abincin ku ina albarka take kai ku a cikin abinci in kana son ka gane albarka abinci ka kalli abinci mabambanta yanzu da Allah da mutumin da ya zo a abincin talakawa ma da mutumin da ya zo ya samu irin kokon nan na sahe ya cika cikin shi da shi da kuma wanda ya samu tuwo rabin kwano ya ci da Allah wanne ne abinci zai yi mu albarka me tuwo me tuwo saboda ai wancan komai yawan shi bai kai yawan wannan sai kuma kwatanta da sauran abinci kala kala kala kala haka dai ana son ya zama cewa mutum ya samu albarka abinci mutum ya rinka kokari duk yanda za a ka samu albarka abinci shine duk lomar da ka ci in kaga wata ta faɗi to ka ɗauko ta in ka ɗauko ta ka cinye ta kuma ganin manzon Allah kuma ka lashe kwano bayan ka lashe kwano kuma yin haka shine zai zama cewa duk inda albarka take a cikin abincin ka gare ita rawahu muslim imam muslim ya rawaita hadisi wa an sa'id ibn al-harith annahu sa'ala jabiran radiyallahu anhu anil wudu'i mimma massatin nar فقال لا قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك لا لا نجد مثل ذلك الطعام إلا قليل فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناجيل إلا أكفنا وصواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ رواه البخاري wannan hadisin an zo shi daga Sa'id dan Haris shi sai dan Haris tabi'i ne annabi ta'ala jabiran lalle ya tambayi jabir radiyallahu anhu yadda Allah ya tabbata gare shi anil wudu game da yin alwala min ma masatin na daga abinda wuta ta shafa idan abinci dafa shi akai saboda ka san su lokacin a larabawa na baya larabawa na baya mafi yawan abincinsu ba da faffe ba ne dabino ne mutum na iya shekara yana cin dabino kullum daga ɗan dabino sai ɗan ganye sai ɗan kame-kame ne nadiri ne mafi yawan abincin larabawa nadiri daga fate sai wani abu da ake ce masarai wani abu ne shi ma daga yanar da duk irin wannan ne mafi yawa shi ne abincinsu da ake dafa dabino dai ka tashi da safe da ta kuskura bakinka ka tasa kwanan dabino ka cika koshi ka kama hidimarka yau rana ta yi a ƙara ɗauko ma ka cika koshi in dare ya yi ka ƙara ci ka koshi kai kwance ka kai bacci masu arziki ma kenan wani ma dai zamu ɗan ƙwaya biyu ya jefa sai an jima Allah ya kawo to da haka kaga su irin abincin wanda duk abincin mu sai mun dafa kaga in ya zo wajen su wani sabon hukunci ne wanda ba da shi ba to shine shi Sa'id bin Harith yake cewa ya tambayi Jabir Allah ya kara mashi yadda anil wudu'i mimma masatin na shin wai ayi alwala idan an ci abincin da wuta ta dafa ai ga gonne ka ji shi wani sabon karatu muke ne da ka ci abinci sai kai alwala to dai tambaye game da haka fa qala sai Jabir ya ce mai la a ba ya an saki alwala ba karkun na zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam yace hakika mu mun kasance a zamanin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama la najidu misla zalika ta'am ba ma za mu kwatan kwace irin wannan abinci irin wannan abincin wanda sai an dafa a ce ce mu ba ma samun shi ba shi ma illa qalilan sai dai dan kadan dan kadan ne ake samu shi ake ci faiza na hannu wajen nahu yace to amma da aka idan muka sami irin wannan abincin lam yakulla na manadi mu ba mu da tawul din da muke shawa hannu dan ka kula shi shawa hannu da tawul fa kazanta ne a ka zo ka ci shinkafa wajen mai shinkafa ta aje maka tawul ka gama ka goge to ta kila da wani kuto shi ma ya goge da shi an jima wani mai ciwon kaza ya goge da shi kai ma ka goge mai aka kenan ai kamar yawan cokali ne na yi magana cokali wanda aka yi ta ganin abin gingin wani dokta yake faɗa cewa akwai wasu cututtuka wanda ake ɗaukarsa a jikin cokali ga hannunka Allah ya yi maka in yatsu biyar ba mai matsala ba mai ciwo amma yake ta faɗa ba a kawo cokalin abinci ko cokalin nan tazu ta zuba mu wancan da shi ta zuba mu wancan da shi wani ma bai wanke baki bakin na wari yana cin abinci jini na zuba yana haɗewa ya saka cokalin watakila isgare shi ya dangwalo jini ko ta zo shi kenan ta watsa mai ruwa kawai ta wanke alaka wani kai kuma ka zo ta saka a baki ba sai aka ta ina ka samu ƙasa ba ba a sani ba wajen ƙazantarka amma hannunka ba da ka ci abinci da cokali ya fi ma ka ci abinci da hannun hagu saboda dai hannunka ne ko an ci ai duk abin da lauje ya yanko har ciyawa ce duk abin da dai hannun ya taɓa daga jikinka yake da haka ba na ce cokali haramun bane amma dai akwai kazanta cikin shi in dai ba naka bane kai kai akwai kazanta wancin ya saba wancin ya sa kai ma ka zo ka sa dan kiyaye wannan da Allah a rage a rinka tawazu a rage girman kai a rinka cin abinci da hannu shine koyawar manzon Allah Allah ka ba mu ikon yi yace dan haka faiza nanu wajadnahu idan muka samu irin wannan abincin lam yakul lana manadil to mu ba mu da wasu tawul illa kufara sai dai tafukan hannunmu kawai wasawa idara da kuma damatsan hannunmu idan muka gama cin abinci aka lashe sai dai mai haka kawai mu goggoge mu goggoge ya haka shikenan kuma ya asa a kawo shi ma a goggoge sai a je a ci gaba da yi kuma in tsafta kake magana gaban manzon Allah ake duk duniya a gonar suka koyi tsafta kamar su kuma aka suke wataƙila za ka ce to ai kuma malam yanzu irin taliyan nan ta sha manja in kai haka aiki a ka ƙara haske ko to kai ƙoƙarin da ya lashewa in ka lashe miyanka ya lashe gaga yanzu me za ka shafa a hannunka miyanka to me laifin miyanka nan ka shafa ka lashe sosai ka tabbatar duk manja ka lashe ta sai kuma ka goge in ka goge shi kenan inda ruwan da zaka wanke kuma shi kenan ka zo ka gayi irin naka amma dai ka yi sunnan manzo Allah Allah ya ba mu iko aikata ta summa nusalli yace daga nan sai mu je mu yi sallah wala la tawassu ba ma saki alwala in muka yi wannan dan mun ci abinci sai dai mu kuskura baki mu kawai mu yi sallah alwalan mu na rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaita hadisin to lokacin namu kuma kawo ne mun shi guda biyu ko na'am babu taksirul ayadi ala ta'am babin da zai mana bayanin yawaita hannuwa akan abinci in an zo za a ci abinci ana so hannu ya yawa a ciki ma'ana ba a ta loma da yawa a a mutane su tare da yawa a ci abincin kada ka zama kai wa hadaka la sharika laka kake in dai kana da abokan cin abinci to ka rinka kawo wance ya sa hannu wance ya sa hannu wance ya sa hannu baka san albarkar da Allah zai a ciki ba sahabban annabi alaihi salatu wassalam sahabi yana fita ya nemo wani daga cikin ahlus suffa wanda zai zo su ci abinci da shi a gidan shi in ko bai samu ba yana yin jinkiri wasu kace har sulusun dare ya tafi yana ta neman wanda zai zo ya taya shi cin abinci to mu ayyuhan nasu yanzu kana ba ma mutum abincin da wanda an zo an aje ya taho bai taho ba ya kama cin abincin ka tunda kai ci kai ce faranka ba tausaya ba komai da haka ya zama cewa a ranka kokari ana cin abinci tare da mutane yin wannan akwai tarbiyyantarwa akwai karantarwa kuma akwai sunnan manzon Allah a ciki wani abi hurairah radiyallahu anhu qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam da'amul ithnain kafi thalitha salasa salasa wa da'amul thalathati kafi al-arba'a muttafaqun alayh an so hadisi daga abi hurairah Allah ya kara mashi yadda qala ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ta'amul isnayn abincin mutum biyu idan mutum biyu suka zo za su ci abinci to idan suka gayyato na uku da kafin salasatu wannan abincin zai ishi mutum uku ko biyu za ku ci ku koshi to ku ƙaro wani shi ma zai isa kaga yawaita hannun ya ƙara ma abincin albarka wa damus salasati haka nan kuma abincin mutum uku kafil arba'a shi kuma zai ishi mutum hudu zai ishi mutum hudu da haka lallai ne a ranka kokarin aga abinci zai ishi mutane to a dan yi masa tafiya dan rataya masa wani shi ma zai koshi Allah zai sa albarka a ciki wa an jabir radiyallahu anhu qal سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية وكاجماني أنظر إلى جابر الله يكرم الشهداء قال يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa da'amul wahidi abincin mutum ɗaya wanda zaka cika koshi to wannan abincin yakfil ithnain zai ishi mutum biyu in kai kaɗai zaka cika koshi to ka gayyato wani in koshi tare zaka koshi ya koshi in ji manzon Allah kaga akwai wani kokonto annabi yace in ka gayyato wani za ku ci ku koshi to kaga in kace haba malam na dan sai abinci na ina ta fama irin tambayar ka ko ina ta fama kuma na gayyato wani ku ci Allah zai taimake ka manzo Allah alaihi salam yace wa ta'amul ithnain haka nan abincin mutum biyu yakfil arba'a zai ishi mutum hudu in dai ku biyu za ku ci to in kuka gayyato wasu biyu kaman ku kuka zama ku hudu Allah zai sa albarka a cikin abincin sakamakon sanya hannuwan ku da yawa cikin abincin wa ta'amul arba manzo Allah yace abincin mutum hudu da kafin samaniya zai ishi mutum takwas na mutum hudu to in mutum takwas suka zauna suka yi bismillah suka yawaita hannu to zai ishe su haka in mun kula kullum abin da musulunci ke so tausaya jin kai haɗin kai jawo hankalin ɗan uwa da nuna abu ɗaya ne to wannan abin shi ne abin da zai jawo a tafi lafiya a tsira lafiya ina ganin saboda yanayin lokaci ne kamata mu kwana a wa muslim muslim ya rubuta hadisin da fata Allah subhanahu wataala ya mana muwafaka da bawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan za mu kwana sai in Allah ya kai mu rana ta gaba da fata abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya sanya musu albarka ya ba mu ladan su sannan muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana da farma annabi alaihi salatu wassalam to alhamdulillah a kamar yadda dai ƴan uwa aka saba aka sani a kowane lokaci kamar yadda ka'ida take cewa mu da abubuwan da muke yi to ana yin su ne a buɗe wanda yin abubuwan nan a buɗe shine da ya haifan mana da wannan haɗin kan da ci gaba idan mun kula mu sha'aninmu a wannan makarantar da wanda yake jin karatu a tsallaken faltan nan da wanda yake nan gabana yake jin karatu duk ɗaya yanda na nan za a gaya mai ga yanda aka yi abu da to shi ma na can za a gaya kai na duniya ma kowa ma gaya mai aiki don me abinda muke so don mu cire damuwa da kaikai a cikin zukatan mutane yanzu misali sallah yan uwa yanzu muna cikin karatun nan kawai sai wani ya leko na yazo ya tsatsallako yana zuwa nan kawai sai ya saka hannun shi cikin babban rigata ya dan yi jin sai ya ce to Allah saka da alheri Allah saka da eh sai ta idza qaddara amma wata kila wata takarda ce ina jin na je asibiti ne likita ya auna ni ko to amma ina son zaman lafiya ne da ya zo yau a takarda to alhamu kawo takarda ce sai kowa ya gane takarda ce wannan shi zai cire ma kowa damuwa ko manzo Allah alaihi salatu wassalam yana itikafi wasu abai guda biyu sun zo za su wuce haka da dan duhu duhu sai suka ga manzo Allah tsaye da wata mata assalamu alaikum wa alaikum assalam sai suka ƙara sauri har sun yi zamu zalace kai ku zo ku zo ku zo ku zo suka zo manzo Allah ya ce wannan matar da kuka ganni tsaye da ita mata ta ce Safiya ta zo ta gaishe ni ne ina itikafi sai ce haba ya rasulullah ko za mu zargi wani ma zarge kai ce a'a ba ku nake ji ba ina jin tsoron kar ku je gaba shedan ya sanya muku kofanto to shi yasa duk abubuwan da muke yi muke buɗaɗɗar takarda mu mu inda a harkar karatun mu ce babu wasu dukkan duwal jihar ne a yaka ne ko kuɗaɗen mu an san su an san inda suke an san asusu in ka ce a nuna maka za a nuna maka to yau alhamdulillah kamar yadda yan uwa suke ganin ga ga dila a tamfofi nan a gabana kuma ga dila ya diddika su ma a gabana wa'annan da ake gani tallafin da kuka tattara ne a cikin wannan shekara da kudade da zakka wanda aka tattara su ne nan aka je aka siyo wa marayu kaya kuma wayannan marayan da aka sayo mu wayannan kayan bara an ba maraya 150 haka ne ko da 60 ko wanda suke rubutattu masu kati banda sauran na alfarma wanda wasu na kawo gudunmawa wanda abin na faɗaɗa to amma yanzu bana ɗin nan mun ƙara samun taraki bana yanzu an je an siyo kayan maraya namiji guda ɗari mace guda ɗari kuma duk wannan kuɗin ba wanda muka je ƙofar gidan shi muka yi mai sallama alhaji barka da dare babu ba wanda isa ne mai wannan babu wanda muka je muka ce ka dubi girman Allah ka taimaki addini ka babu babu dan aljannar da muke so mu kai ka mun fi son mu shiga da haka ba mu maula gun kowa ba ba mu roki kowa ba mu ne da kanmu muka tattaru muka tara kuɗin mu da kanmu wanda suka yi noma daga cikin mu suka bada zakka muka tattara kuɗi muka siyo kayan marayu 200 kuma a marayun nan 200 ba ɗana ciki don yana da uba ba ɗan ciyama yana da uba ba ɗan sakatare yana da uba ba ɗan kowa duk wanda ke da uba duk wanda kaga za a ba mun tabbatar da uban shi ya mutu kuma yana buƙata da haka dan za a gaba da gasattare za a bashi ajiyar da aka yi aka so kayan nan da kuɗaɗen da aka kashe yanzu kuma sauran ko miliyan nawa ce a cikin akawun ɗin namu don mu san abin da za a ci kawai to bari ai wannan dan mutane suka gari sai ba da kudin marayan da yawa dan so nake na yau su mutu kowai kakkare bismillah ka tashi ku wannan masu shi a dauke
Thank you. wato tsarin kudaden da aka tsara a kan kai da wani matsayi na tsohon nan da akwai kuma abin da ke mafi kan farashi maganar zaka wanda kan matakin da suka bada tsari na wannan shekarar an samu masara hukuma an samu dawa hukumu wake hukumu daya da wani wani kenan sai wata tsara guda sai shinkafa tsarin guda ko kuma wani tinkun masara na da sai a tsohon sama a ne na ciki kuma ya rasa sai da shi ba to wannan masara mu ajiye domin da kai wannan lokacin na tunanin za ka ƙara daraja da shi da sauran amma dai Allah bai sa haka ba saboda lokacin da aka wata kanin lokacin da bai ta Allah sa ba nan kuma ba sai Allah ya yi ya zo da mawashi da ta tun da aka yi da masana ne da ta shi a tsoron da ya kira sa don ta amma da ke da kasuwa da shi a ta wanda aka yi da ma ya rage tsayi shi ma an nuna mai ƙarfi da saboda shi ya kawo mota shi ya kawo masu lori da sauransu ni kan kuɗi ko ya ce ita ma yawa an ce ya ma da dari da tsamanin da yawa sai dawa wa dubu sha dari biyar naira dubu saba'in da sai farkon wake naira dubu talatin da za a ja saboda yawa shi ma an samu dokara da zama da shi ko a yi cutar da a shi ya hukunta ana zama na kara yi da ɗaukani wanda zai shi da ta mutu da su da sai wata su da shi ma mutu da su da sai shekara dubu sha shida da shida ita ma bera ɗaya masana wanda dai kun wanda a cikin gaggawa naira dubu ɗari uku da arba'in da ɗaya da naira to wani bawa Allah cikin waɗanda ya sa suka da kurkuku ya ba mu ainihin naira dubu ɗari da ke da ta cikin kamsun kawai sai kuma wani ba da naira goma yin da kuma naira dubu ɗari biyu da hamsin da ɗaya da ɗari biyu to sai cikin akawun da aka bada tun karɓar wannan ainihin kwamishin an samu wanda suka tura kuɗi cikin akawun kuɗi sun zai kusa da amma dai kuɗin da muka gani a cikin akawun naira dubu tamanin da hudu da ɗari biyar idan aka haɗa ya zama dubu ɗari da talatin da biyar da ɗari biyu sai kuma kuɗin da ake yin tara na ɗan karatu wanda ake ba ma yana tafiya da su yana sa a cikin alwani shi kuma naira dubu ɗari da cikin da ɗaya kuɗin da kama naira dubu ɗari bakwai da ashirin da shida da ɗari bakwai to waɗannan kuɗin su ne muka tsaye su da ɓangaren su shi ne a tsawon da kayayyakin da muke gani a tsawon yakin maza ɗin nan da wani shi ne a jikina zai shi ne maza a jikina a ruka a kai wanda zai yi naira dubu ɗari da cikin jami'ar ƙoƙaro dila ke dila da ke zancewa mun zagaya mun zagaya cikin kasuwa mun za mu samu wani ita wani shekara sun zai shi ne muke ba da amma ni dole kuma ne sai mu gaskiya biye da wata daraja mun su maraya ya tuyi da kuma yake fito da shi ma shi ya sa muka sai shi naira dubu ɗari da cikin da yawa da yi tuni shi ma mai ainihin shafin ya sa naira dubu kashi ya ce za a samu marayu sai kuma ita wannan shafin mata ta mata da nan wanda ake kira ce kira tinka na jin duk mata da suka yi kuma sai a sa ta tinka haka za a yi rubuta masarauta naira naira dubu da cikin abincin da abincin da wani cikin naira dubu da yanzu da ke nan cewa yawa an da masarauta wanda an kafin a yi masarauta da a yi masarauta yawa an da kuɗin ya kama ga nan dila da yi kanan banda da yi sun yi da yi sun yi da yi abda ta ce kama ta da yi tunanin da tara sai kuma a tsayayin da za a sa ciki an rarraba da ta yi biyu da hari za a raba wacce da a sa ciki a nan da har sau ɗaya da ɗaya a tuno wanda za a kama naira dubu ɗari biyar da tamanin da yanzu cikin abubuwan wani da sauran naira dubu ɗari talatin da takwas da ɗari bakwai a takaice wannan shi ne tsarin ainihin kuɗi wanda muke bayarwa wanda kuma har Allah wani ya kawo yanzu shi ne da kuma ke ganin to sai ya amfani da wannan dama kare godiya da yan kwamiti don wannan makaranta da ta ainihin wata ke bayarwa wannan wadannan aiki wani wani da muke ji da bayan kakar mana cewa duk wanda ya jira da mawaya marayan nashi ne wani shi Allah kun gida da za su shiga janna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sadaka da aka yi marayu na duk wanda aka ba su kayan sallah kuma kayan azumi wanda ake hana masa da shi Allah kun zai sa masu da shi kuma masu da shi ba ya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuma an ji an ji amana da aka ba da ko wa amana da aka da ya ga aka ana da ya yi ko ya la ko an ba da amana dan da su ba su amana ko wanda da sun mai dole amana ila amana zuwa ga wasu abin da muka ce su mana su mana wa idza akamtum bainan nas kuma ko in za ku hukunci tsakanin mutane za ku yi hukunci hukunci an ta hukunci a yau hukunci a yau adalcin da za mu kawo shi ne ƙara gobe musu Allah ya ƙara adalci na biyu shi ne kuma mu gane cewa to ga bankin da za mu bada su ɗan da kone za su yi mana da kuma su kai mana wajen wanda in ka bashi ajiyar naira goma zai mai da ta naira ɗari ya mai da ta naira dubu ya mai da ta dubu saba'in in ka ci gaba da sai ce mai aikin shi ma'aikatan kamfanin shi sai ce ku dinga ɗiba ku bashi na ma yau a tsarin gona a yawon biyar sa da ba a yau da kirna da kuma suke mana zuwa da shawa ya ka yi kokari mu ci gaba da ninka musu ana mu dinga cinka musu shi mu dinga cinka musu wani ne ba su yi ba mu dinga cinka musu shi a gani idan mun bada wasu za su yi idan mun bada wasu za su yi ya ka kuwa mun da yi so ƙara rawa ƙara rawa a cikin yankin wallahi ina faɗar wannan ni ba kashi ki ba wallahi sai mutum ya je ya yawa an kawo maka ladar tallafin mawani kan nawa ya kasa cewa ina ma dai duk abin da na mallaka su ke ba mu ba kuma yanzu kuma ya wani na hau ka san ƙara yayi ba kuma yanzu ne an zo a rika tashi a cewa ya wuce ne an zo a rika tashi a zagaya maka tallafin mawani insha Allah akwai gaba na Now, eh, ai shi ba su ne gode yawan ai za ka tsune da yaku ne in ba za ka tsune ba za ka tsune da yaku ba ka kwatanta ko ake ka rage ci da yawa ka fi lafiya ka kimani yau Alaikum salam wa rahmatullah. ko da akwai hadisin da maza Allah ke gaya ma wani sahabi yake cewa idan ahadi suka yi da abinci ko da baka zaunar da shi kun ci tare da ya mafi wani abu da ya ci almajirai ne sun kewaye ka kuma kai kana ganin abincin kai ma wani ci ka to ka dogara ga Allah ka ce kai daga cikin mai kawo kwano da zuba mai na ku duka in yanzu ko loma ne ka kafata ka zuba mai yadda ji jirgin yau ko kowanne da wawa ka kuma ka tuna amma ka sha maka ya fuska ka cinye yawwa Thank you. to kamar da nake da ba ana mu'amala da wani wannan shi ga mutum da kike ne ana yawan hana shi da kuje to kuma da kasuwanci haka da sai an gani yana yawan abubuwa da ba su dace to gaskiya in dai mutum na yawan ibada da kirkira da kare shi da Allah to ko wani wani ya zama kasuwanci da yawa ai jihadin da yake samu daga Allah da Allah الوردة الرحمانية مثل الورد الرحمانية za ka ne in ka ganin ya lalace to ana ba ku yi akwai wani gwiwa cikin nan ya ka yi wa kallon mawaje da ajiyar lafiya ka ne da kwanan da kawai bayan wani kama wani lalace da kawai shi da ala kuma ya yi lalace Allah ya yi kuma Allah ya yi kuma Allah ya yi kuma Allah ya yi kuma